ma ma ka cire tudin zai zo zai ma bayani akwai lugatu man yantazir akwai lugatu man la yantazir ko ka ce ya fatima bayan ka cire tawul din ragowan ka bashi yadda yake ko ka ce ya fatimu bayan ka cire ta'un din kamar yadda ragowan kamar suna ne mai zaman kansa ba a cire kafin a cire komai a kai to kamar wannan ne wanda suna kiran shi tarhimi shi ja'izi ne ba wajibi ba ne in kana so isimi idan sharuɗansa suka cika to sai ka cire harafi na ƙarshe in kana so shi yasa ya ce ma wa jawizanhu mutlaqan fi kulli ma unnisa bilha wallazi qad rukhima بحذفها وفره بعد وحذلا ترخيم ما من هذه اللحى قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد نجب وجوزنه yace ka jawwaza shi ma'ana ba wajibi bane in ka ga dama ka yi shi mutulakan a ba tare da wani sharradi ba fi kulli ma unnisa bilha a duk wani isimi wanda aka mishi ta'anisi da ta'un to a wannan lokaci ya ce bilha ne saboda wannan ta'un din fi halatul waqfi tana juyewa ta zaman toha shi yasa ce fi kulli ma unnisa bilha duk isimin da ake mishi ta'anisi da ta ta take juyawa ha'un a waqfi to ka jawwaza tarhimi mutlakan ba tare da kasa wani sharadi ba in dai isimin akwai ta kawai ka yi mishi tarkimi kamar su fatimatu su aishatu su usamatu su hamzatu su falhatu irin wannan to shi wannan in dai da ta kawai za ka ce ya fatimu ko ya fatima ko ka ce ya aisha ko ya ka ce ya aishu lugogi guda biyun da zai zo yi magana a kai tunda akwai ta wallazi qad rukhima bi hasfiha wannan sunan wanda aka yi mishi tarkimi da cire wannan haɗin wa firhu ba'adu ka cike shi bayan an cire wannan haɗin ka bashi yadda yake kaman ya matu to in ka cire to ɗin abin da ya rage ka bashi ka ce ya fatima shi kenan yi shi ne ce wahazula tarhima ma min hazi laha qad khala ka hannu ko kuma ka hana tarhimin cire harafi na ƙarshe ma min hazi laha qad khala daga duk wani ismin da ya kaɗaita da wannan ha mana duk ismin da kaga bashi da wannan haɗin to ka hana tarhiminsa illar ruba'iyya sai in ya zama ruba'i ma'ana sharaɗin yin tarhimin duk ismin da ba shi da ta a ƙarshe to shi ne ya zamanto ruba'i fa ma fauko in ka kirga harufansa sun kai adadi guda fudu zuwa sama ko biyar ko fudu ko biyar ko shida zuwa sama a wannan lokaci za ka mishi tarhimi sannan al'alam kuma ya zamanto alam ne duna idafatin din alam din ya zamanto ba mai idafa bane idafa kala biyu duka gaba daya idafa isnadi ko masji gaba daya haka wa isnadin mutum ya zamanto kuma ba isnadi bane irin wanda ake ake ake dangan ake danganta a yi idafa a danganta sunan wani abu ga wani to duk ba irin wannan ba to saboda haka idan ya zama ruba'i sama da ko sama da ruba'i ya zama adam ba idafa ba isnadi a ciki to a wannan lokaci za ka yi wa wannan ismin abin nan misali ka ce zainabu zainabun nan zayyun yawun nunun ba'un haruba guda kudu ne zainabu to za ka ce ya zaina ya zaina ko a lugan da zai zo ya ma bayani za ka ce ya zainu kama yadda ismin da ya rike haka kaman malik za ka ce ya mali ya mali ka cire kafin ɗin saboda mimun da alif da lamun da kafin harufa guda guda biyar ne ma'ana dole malik din adam ne zainab din adam ne kowannensu ya kai adadin harufa guda furfudu sannan kuma ba idafa cikinsu sannan kuma babu isnadi cikinsu irin su misali abdullah abdullah kaga alam ne alam ne sunan mutum ne alam amma kasancewa akwai idafa ba za ka yi mishi tarhimi ba zai zai ma bayanin duk abin da yake da idafa in za ka mishi tarkibi za ka yi wa tarkim din a sadr din ne misali ya abdullahi za ka cire mudafin ilaihi din ne mai isnadi kuma zai zo ya bayani shin zai yi a masa tarhimi ko kuma ba zai yi a yi masa tarhimi ba to shi yasa ya ce ma wayannan sharuɗan sai sun cika a lokacin tukunan za ka zo ka yi wa ismi wanda ba shi da ta wanda ba shi da ta ka zo ka yi mishi tarkibi misalin isnadin misali jumla kamar yadda jumla ya zamanto suna kamar yadda rannan muka yi magana a ce mutum ne sunansa arrajulu ka'ima ko kuma mutum ne sunansa da halal mu'allimu yadda laraba suke ce akwai wani mai suna shabakar naha shabakar naha sunan mutum asalin shabakar naha din jumla ce to ka jumla kamar yadda shi ismi na wani mutum shine ake cewa isnadi isnadin kala biyu ne akwai masji akwai na tarkibi akwai na masji masji din shine ka hada suna biyu ya zamanto daya kamar yadda suke cewa ba'alu baka sunan mutum daya ba'al ɗin sunan mutum ba'al muji ko kuma a suna da wani gunki sunansa ba'al ko kuma bakka kuma lugha ne na makka kamar yadda qur'ani ya zo da wannan lallazi bi bakkata mubarak kace ba'alu bakka kamar ka ce zauju makka ne zauju makka ne kaga zauju din kalima daban makka kalima daban ba'alu da kalima daban bakka kalima daban sai ka hada su kamar da su sunan mutum guda daya ta irin wannan to kar ya zamo irin wannan ne kar ya zamanto idafa mudaf da mudaf ilayhi kar ya zamanto isnadi tarkibi ko isnad masji duka biyun gaba daya yace ba a musu tarkibi to shine sharuɗan duk wani ismin da ba shi da wannan ha kenan wa ma'alakhirihi fi lazi tala in zida lainan sakinan mukammila ko sakinan mukammala ya ce wa ma'alakiri zifin lazitala tare da harafi na ƙarshen ka hada da harafin da ya biye bayansa dukka cire su in zida lainan sakinan in aka ƙara a harfin lini wanda yake da sukun mukammala abin nan wanda ya cike wannan ismi din ma'ana daga shi sai wannan harafi na ƙarshe sun cike wannan ismin to a wannan lokaci to wannan harfin lin din to za ka cire shi shi ma a nan su malaman in sun ce harfin lin yana hada da har harfin maddi ne gaba daya amma malaman tajwidi sun ce harful lin daban harful maddi shi kuma daban misali in ka ce saufa wau dinnan harful lin ne ba za a ce mishi harful maddi ba haka in ka ce bait bait ya dinna harful lin ne ba za a ce masa harful maddi ba an ka ce misali ya alamuna wannan wau din harful maddi ne in ka ce bi ghairi hisab alif din harful maddi ne in ka ce misali a zaujin bahiji ya din harfin madini to su wayannan gaba daya a gun malaman nawa suna ce mishi lini kawai misalin abin da ya fada dinnan kaman ya mansuru ya mansuru kaga akwai wau kafin radin to in za ka yi tarhiminsa ba zai yi ka ce ya mansu ba sai dai ka ce ya mansu ka hada da wannan wauɗin da raɗin duka cire su gaba ɗaya haka misali ya fir'auna ya fir'a saboda auɗin a gunsu lin shine lin ya fir'a ka cire da nunun ɗin da wauɗin duka cire gaba ɗaya inda asalin wannan ismin ya cike ma sharuɗan a tarkimin da ya faɗa na baya tunda ya ce ma duk duk ismin da ba shi da ha ha ta'anisi to sai ya cike wayannan sharuɗa to in har ismin ya cike wayannan sharuɗa kaga kuma karshen sa akwai harful kafin wannan akwai harful lin ko harful maddi ka hada su da harful lin din da harful maddi duk ka cire su gaba daya to shine abin da yake nufi arba'atan fasa'idan in ya kasance ismin mai wannan harful lin din yana dauke da harufa guda fudu zuwa sama wal khulfu fi wawin wa ya'in bihima fatfun kufi shine ce akwai sabani yace cikin waudaya wauda waudaya bihima fatfun kufi kufi din sifa ce na atine na fatun din wauda wauda ya din kowannensu fataha ya biye bayansa fataha ya biye bayansa ka san wau idan damma ya biye bayan shi ya zo bayan damma to ya zama harful maddi ya idan ta zo bayan kasara ta zama harful maddi kowannensu idan suka biye bayan fata harful lin kenan kaga a can ya ce ma in zida lainan sakinan in zida lainan sakinan ko linan sakinan ba to a can linan din yana nufin huruful lin din da huruful madin ne gaba daya to anan kuma ya ce a cikin lin din idan ka ga waudaya sun biye bayan fata to a wannan lokaci akwai saɓani shin wannan waudayan za a iya cirewa ko kuma ba za a iya cirewa ba amma idan misali huruful maddi ne to suka cike wannan sharuɗa arba'atan fasa'idan za ka iya cire ya mansuru za ka ce ya mansu ya mansu in sunan wani a ce alam ɗin shi alam ne sunansa usfuru misali ya usfu ya usfu in alam ne to gani za ka cire abin nan raɗin da wauɗin shi ma gaba ɗaya haka duk wanda ya cike wannan sharaɗi ɗin amma mai harfin lini ya ce malaman nahu sun yi saɓani a kai shin za a cire ko ba za a iya ko ba za a iya cirewa ba misalin harfin lini misali kaman ka ce kaman ka ce fir'aun da muka faɗa ya fir'aun mai wau to ka ce ya fir'a ko a lokacin man la yantadir ka ce ya fir'u wannan shine shin zai yiwu a cire ko kuma ba zai yiwu a cire ba to wannan shine mai wauda wauda ya da wanda kowanne biyo bayan fata amma wanda ya bayani a baya in harful maddi ne kaman usman zaka ce ya ya usma ko ya usmu kaga akwai alif harful maddi kaman mansur zaka ce ya mansu akwai abin na da bayan haka sunan mutum miskin a ce adam ne sunan shi ne miskin za ka ce ya miski in alam ne ya zama sunansa ya miski sai ka cire ya da nunutin kaga huruful maddi wau ka ce ya mansu a mansuru a alif kuma ya usma a usmanu in alam ne sunan mutum miskini ya miski ka cire ya to wannan duk jaizi ne to in kuma waune da ya wanda fata ya rige su wanda muke ce musu harful lin a tajwidi to wannan akwai sabani wasu ce zai yi a cire wasu kuma su ce wato ba zai yi a cire shi ba to shine abin da yake magana akai wal wal wal ajzahz min murakkabin wa qul wal wal ajzahz min murakkabin wa qal tarkimu jumlatin wa za amrun naqal yace wal wal ajzah min murakkabin idan ismin murakkab ne kake so ka mishi tarkibi murakkab kada biyun da muka yi magana a kansa a baya murakkab masji ne ko kuma isnadi kowanne daga ciki to za ka cire kawai ajas din ajas din shine karshen misali abdullah abdullah sai ka ce ya abdu ka shirya allah ka yi tarhimi su kenan sannan in a tarhiba wannan ne isnadi ne kamar ya shabu ya sha bakar naha ko sunan mutum kama zaidun sai ka ce ya kama ka cire zaidun din ta zama tarkib ya zama to isnadi kenan haka masji kuma ya ba ya ba'alu ko ya ba'ala a ba'alu bakka ya ba'ala ko ya ba'adu zai zai ma magana bayan ka yi tarkimi za ka iya mayar da shi ismi mustaqilli mai zaman kansa to saboda haka wa qalla tarkimu jumlatin tarkimu jumla din shine jumlan da ka mayar da shi ismi kaman shaba karnaha ko kama kama rajulun sunan wani mutum ko ar-rajulu qa'imun sunan wani mutum in jumla ka mayar da jumla ya zamo ismi adami shi suke cewa tarkimu jumla din shine tarkib isnadi da ake fara tarkib isnadi isnadi akwai tarkib idafa akwai tarkib isnadi akwai tarkib masji tarkib idafa mudafin da mudafin ilayhi tarkib masji suna biyu ka hada kamar yadda shi a suna daya kamar siba waihi ma haka ne siba da waihi ne aka hada ba'alu da bakka irin wannan to shine ko hadara maut haka hadara maut ka gani to hadara mautin zai iya kasancewa daga cikin tarkimu jumla din misali hadara mautun mautun din fa'ili na hadara ne kaman kama zaidun ne to irin wannan yace wa qalla tarkimu jumlatin idan jumla ta zama ismi to kadan ne ayi tarkimin sa wa za tarkimin nashi yace amrun naqal amru ya naqalto ya rawaito a gun larabawa wane ne shine shine sibawai kenan amru sunansa ne shine waza amrun naqal amru ya rawaito mana wannan sunansa sunansa ne siba waihi din lakabinsa ne amru bin usman ne cikakken sunansa siba waihi lakabinsa shugaban malaman nahu na duniya kenan yace siba waihi ya nakalto mana tarkimi tarkibin ismi isnadi ko alami isnadi ko kace tarkimin jumla ya nakalto amma da yawa malaman nahawu suna cewa ba a yi amma tunda ya rawaito ya larabawa suna yi to shikenan dole ne a karba shine hujja a wannan babi wa inna waita ba'da hazfin ma hudif fal baqi yasta'mil bima fihi ulif shine maganar da dazu muke yi wa inna waita ba'da hazfin idan kai niyyar ma huzifa abin da aka cire a tarhimi ba da hasfin bayan an cire shi kai niyyarsa ka mayar da shi kamar akwai shi to falbaki ya sta'amil bi ma fihi ulif abin da ya rage a wannan ismin bayan ka cire karshensa ka yi isti'imalinsa ka yi aiki da shi yadda aka saba yadda aka saba ka ba shi wasalin da aka rigaya aka saba misalin ka ce fatimatu mimun dinnan abinda aka saba a sunan fatima tana da fata ne to in ka cire ta din saboda tarkimi to ka bar ka bar wannan fata din ka ce ya fatima shikenan ya fatima ko a ya aishatu ka ce ya aisha a ya talhatu ka ce ya talha ma'ana wannan fata wanda dama can a ismin akwai shi kafin ka yi wannan tarkimin to ka bar shi wannan shi ne suna cewa lugatu lugatu man layan tazir kenan lugatu man layan tazir waj'alu illam tanwi mahdhufan kama law kana bil akhiri wad'an tummima yace waj'alu illam tanwi mahdhufan idan baka yi niyan akwai wani abin da ka cire shi ba ba ka yi niyyar akwai wani abin da ka cire shi ba to bayan ka cire shi to saboda haka ka bar shi kama lauka na bil akhiri wad'an tummima kamar ka ce dama can wannan harafin shine wada'in sa aka karasa ismin da shi misali kamar kawai dama fati fatimu ne sunan dama can sai ka ce ya faɗi mu shi kenan ka nuna cewa dama can kamar suna ne mai zaman kansa shi kenan sai ka ba shi alama ta bina'i da ka saba na, da ya faɗi mu kenan to saboda haka idan kai niyyar mahzufin ya fatima idan ba kai niyyar mahzufin ba ya fatimu shine haka a dukkan munada gaba daya faqul alal awwali faqul alal awwali fi samuda ya samu wa ya sami ala sanidiya ya kama misali kaman samuda ne kai tarhimisa to idan a kauli na farko cewa bayan kayi hazafin daldin samuda din to kayi niyyar abin da aka cire ka nuna shi kamar akwai shi to saboda haka zaka ce ya samu zaka ci ma'ana ka bashi yadda yake ya samu idan kuma a luga ta biyu din in ba ka yi niyya ba ka mayar da shi kamar akwai shi ba sai ka ce ya sami abin da yasa za ka ce ya sami su laraba ba su da suna arabiya ismi arabi wanda ƙarshensa zai kare da harful maddi wau babu wannan to saboda haka wannan wau ɗin ka juya ka juya wau ɗin zuwa ya ma'ana ka mayar da suna ne mai zaman kansa saboda idan ka ce ya samu to babu ism arabi wanda ƙarshen wau harful madini to sai ka mayar da wau ɗin ya domin ka nuna cewa wannan ism ne mustaqilli mai zaman kansa to shi yasa ya ce faqul alal awwali fi ya faqul alal awwali fi samuda ya samu wa ya sami alasani biya mana ya sami za ka ce a bisa luga ta biyu din da ya ba da wau ba to wannan shi ne kamar yadda ka ce ya fatima da kuma ka zo ka ce ya fatimu kamar wannan ne to saboda kamar yadda wannan ismi ne a rabbi dama can mustakilli mai zaman kansa ɗaya lugan ana cewa lugatu lugatu ana cewa man layin tazir ɗaya ana cewa lugatu manyan tazir lakabin da suka bawa kowanne daga ciki kenan waltazimil awwala fika muslima wa jawwizil wajhaini fika maslama yace awwal din shine yadda muka faɗa ya Fatima ko ya Aisha kai niyyar asalin wannan abin da aka cire shi din a ismi kamar muslimatun za ka yi munadansa ka ce ya musulimatu ya musulimatu to dole ne ka lazamci luga ta farko saboda menene dole ka ce ya musulima abin da ya sa idan ka mayar da shi ismi mustaƙilli ka ce ya musulimu ba za a gane muzakkari ne ko mu'annasi ne aka yi mishi aka mishi tarhimi ba ya musulmatu ne kai tarhiminsa dole ka ce ya musulma ba za ka mayar da shi ismi mustaqil ba ka ce ya musulmu saboda in ka ce ya musulmu ka ce tarhimi ne asali ka mayar da shi ismi mai zaman kansa to shi mai saurara ba zai gane ka kira musulmi namiji ne ba tare da tarhimi ba ya musulmu ko kuma ka kira musulma ta mata ne kai tarkimi ba zai gane ba to saboda haka ya zamanto lazimi ne a ismi musulma da ire-irensu ko mu'mina ire-irensu gaba daya wanda wannan labasin zai shigo dole ka yi amfani da lura ta farkon da yi magana kai wajawizil wajhaini fika maslama amma yace ka jawwaza wajhi biyu duka in ismin ya zamanto kamar maslama ne saboda sunan mutum maslama maslamatu sai ka ce ya maslama za ka iya cewa ya maslamu duk ɗaya ne saboda wannan iltibasin labsul ma'ana ɗin babu shi a cikin wannan za a gane maslamatun kake nufi ko ka ce ya maslama ko ka ce ya maslamu duk za a gane shi ake nufi saɓanin wancan kenan to shine anan ya ce ma ɗaya waje shi ɗaya kaulan wahidan ɗaya kuma waje shi guda biyu walidi tirarin rakhamu duna nida malin nida ya suluhu na hau ahamada shi ne ya ce a bisa darura a larabawa suna tarhimin ba tare da nida'i ba tarhimi ɗin min khasa'isin nida'i ne asali sai a nida'i ake amma wani lokaci laraba saboda darura a darura suna tarhimi ismi ba tare da nida'i ba amma malin nida ya suluhu suna tarhimin abin da zai yiwu zai ya cike sharuɗan tarhimi a babin nida'i din nahawu ahmada kama ahmad kenan yanzu ahmad kaga ya cike mana sharaɗin sharaɗin tarhimi tunda yana da ruba'i ne harufa guda uku ne ya ahamadu zaka ce ya ahama ko ka ce ya ahamu misali a ɗaya luga ɗin to saboda haka sukan iya cire dalɗin da gangan ba da babi ba ba da babin nida'i ba suna yin wannan wani lokaci amma ba sa yi wa ismin da bai cike sharaɗin tarhimi ba ba sa yin wannan al-iktisas aka ce al-iktisas kana so ne ka keɓance wasu ko wani a hukunci ko a bayanin da kake yi to saboda haka misali in ka ce misali idan ka ce ta'ala ayyuhar rajul ma'ana ta'ala nan ayyuhar rajul din yana nuna wannan mutumin shi kadai kawai ka kira shi kadai ka ka keɓance shi ka keɓance shi shi kadai shi kawai ka kira wannan shi suke cewa iktisasi suna yin shi misali nahanu aka ce nahanu nahanu ma'asharan nas nahanu ma'asharan nas nahanu ma'ashara kasa nasaba to na ma'ashara ba nahanu ma'ashiru ba kace ma'ashiru ya ya fita a babin taksisi to wannan ka khassasa mu mu mutane iri kaza kana magana akan kebe akan ku kenan wannan shi ake cewa iftisasi shi yasa yace al-iftisasu ka nida'in dunaya yace iftisas kaman nida'i ne amma ba a amfani da harfin nida'iya ka ayyuhal fata kaman kace ayyuhal fata ne bi isi bi isirir juniya hmm? bi isirir juniya bayan ka ce irju za ka ka ce ka ce irju urju ni ayyuhal fata urju ni ka nufe ni ka tsammaci wani abu a gona ka ce ayyuhal fata kai nake nufi kai nake nufi to wannan shine ake cewa iftisasi kenan wa qad yuraza duna ayyin tilwa al yace wani lokaci ana ga wannan ma'ana ana ko ana sanin wannan iktisasi din duna ayyin ba tare da an yi amfani da ayyu ba tilwa al to abin ko ya bi bayan al misali ka misli nahanul urba kace ka ka misli kaman kace nahanul urba kai ba kai amfani da ayyu ba amma sunan da ka kawo ka kawo shi da al nahanul urba ba ka ce nahanul urbu ba nahanul urba to saboda haka al'urba ɗin nan mansubi to iktisasi ne mu larabawa kenan banda wasu yarurruka kenan kake nufi man bazal mana mu larabawa mun fi kowa mun fi duk kabilu kyauta duk wanda yake ji da bazlu mana bayarwa to mu mun fi shi kyauta wannan shi ne mana ya keɓanta kansu su larabawa kenan yana nufin wace shi kana da usulubi guda biyu na iktisasi ko ka yi amfani da ayyu kamar yadda ka saba a baya irin kamar ayyu harrajulu din amma shi bambancinsa wancan wanda ka karanta shi wannan dole ne ka kaddamar da wata jumla kamar shi yasa ya ce ma bi isirir juniya din urjuni ayyu halfata ta'ala ayyu halfata haka ko ta'alai ayyatu halmar'atu ayyatuhal mar'atu to in ka kaddamar da wani abu na hukunci wanda ka keɓance wanda kai magana a kansa to shine zai zamanto iktisasi idan baka kaddamar da wani abu ba zai iya komawa wancan babin ka da ka karanta wanda ayyu ka yi amfani da ya ayyu ya zamanto munada haɗin ya ta zamanto za'ida abin da ya zo bayan ha kuma ta zamanto sifa ba babi na iftisasi ba babi na nida'i kenan kenan na farkon nan yana haduwa da babin nida yana haduwa da babin iftisasi abinda zai bambanta masu shine harfin nida'i in kaga an ce ya ayyuhar rajulu to babin nida'i ne amma kaga an ce ayyuhar rajulu bayan an kawo wata jumla babin iftisasi ne ko ai amfani da wannan shine wanda manzo yake cewa nahnu ma'asharal anbiya nahnu ma'asharal anbiya la la la narisu wala nurasu la narisu wala nurasu ba ma gada ba ma gada kuma ba a gadan mu ma taraknahu sadaka ta abinda muka bari sadaka ne nahnu ma'ashara ma'asharal anbiya kamar yadda anan yace nahanu nahanul urba nahanul urba kamar yadda ya faɗi anan wannan shi suke kiran shi iktisasi at-tahziru wal ighra'u shi tahziri da ighra'u shine tahzir ka tsorata mutum ka hana shi yin wani abu ighra'i kuma ka lallashe shi ka lallame shi yayi abin hukuncin su ɗaya ne in ka ce iyyaka wa sharra إياك وشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب نصب محذر إياك وشر mai tahaziri mai tsorata wani don ya bar wani abu ya ce yana wa iyaka wa sharra wa nahawahu da makamancinsa nasaba asalin iyaka dan maf'ulun bihi ne na nasaba fa'ilinsa muhazirun nasaba muhazirun iyaka wa sharra mai tahaziri yana wa jumla wa sharra dinnan nasaba wa nahawa huda duk misalin da ya zo irinsa yana mishi nasaba bi mastitaruhu wajab da wani fi'ilin da boye shi ya wajaba fi'ili ne wanda boye wannan fi'ilin ya zamanto ya wajaba asalin kace iyaka wa sharra kamar ka ce iyaka wahazari sharra ne wahazari sharra kama haka ne sai aka cire wahazar din ihi zartin aka cire aka ce wa sharra wa sharra wa duna atfin zadiyan su yace ko da babu atafi baka ce wa sharra ba wannan hukuncin wajabcin ɓoye fi'ilin da ya yi wa tahaziri ɗin nasaba ya ce ka danganta wa iya ko da ba ka yi atafi ba misali za ka iya cewa iyaka sharra iyaka sharra ba tare da ka yi atafi ba ya zo a sharra ɗin mafulun bihi na lifilin mahazufin wujuban kamar yadda iyaka wa sharra a sharra ma shi ma mafulun bihi ne lifilin mazufin wujuba saboda haka yace wa duna atfin za wannan hukunci na wajabcin boye amili yace ka dangantawa unsub li iya ka dangantawa iya ko da babu atafi kenan yana nufin wurare guda biyu ne boye amilin zai zamanto wajibi in kai atafi kamar iyaka wa sharra da iya sannan ko kuma ba wannan atafin iyaka sharra a wayannan wurare guda biyu boye wannan fi'ilin da yayi wa asharra din nasaba din wajibi ne wa ma siwa wa ma siwahu banda wannan kuma saturu fi'ilihi lan yalzama in dai ba da iya bane da wajihin nan guda biyu da ya kawo to yace boye fi'ilin da yayi mishi nasaba din baya zamanto lazimi illa ma al'afafi sai da afafi sai da afafi in dai ba da iya zaka yi zaka yi ta'ziri ba to dole sai kai afafi fi'ilin zai zamanto boye shi ya zama wajibi misalin wannan atafin sa za zaka ce ra'asaka wasaifa kaga ta'ziri ne kai ba kai amfani da iya ba to ɓoye filin zai zama lazimi a wannan ra'asaka wasaifa mana kanka kanka da kanka kada takobi ya fille ma kanka shine ra'asaka wasaifa to a wannan lokaci wasaifa din nan maf'ulun bihi ne li filin mazufin wujuban dan me saboda kai afafi inda zaka ce ra'asaka ko ka ce asaifa ba zai zamanto zai yiwu za ka iya cewa ihizar ra'asaka za ka ce wahazari saifa ana wasa da takobi fa anan ka kula da kanka to ba dole sai ka ɓoye wannan fi'ilin ba amma idan ka yi atafi ra'asaka wa saifa to dole ka ɓoye wannan fi'ilin shi yasa ya ce illa ma al'atafi awi takrari ko kuma ka maimaita shi maimaitawan ya kawo mana misali ka daigama daigama ya zasari a daigan din sunan zaki ne daga cikin sunayen zakuna ne shi akwai a daigam a daigama daigama kamar ka ce al'asada al'asada ne ka maimaita shi saboda haka al'asada al'asada kowannensu maf'ulin bihi ne lifilin mazufin wujuban dole ka ɓoye don me saboda ka maimaita shi kenan ya zassari ya wannan mai tafiya cikin dare to ka shadi ka guji akan hanyar nan ka kashkashadi ka guji zaki akwai zaki kan wannan hanya kamar yadda hankalinka akai da shi ne a daigama daigama ya zassari yana nufin in za ka yi taziri da iya to ka ce iyaka sharra ba a tafi ko iyaka wa sharra da a tafi to ɓoye fi'ilin dole ne in kuma tazirin ba da iya za ka yi ba to asali ɓoye fi'ilin da ya yi nasaban ba dole ba ne sai a halayya guda biyu halayya guda biyu hali na farko ya kasance ka yi a tafi hali na biyu ya kasance kamar mace wannan shi ne abin da yake nufi ɗin wa shazza iyaya wa iyahu a shaz wa an sabilil qasdi man kasanta bas ya ce wa shazza iyaya shaz ne aka ce shaz a larabci mun sha bayani abin da ya saba wa kiyasi ko abin da ya saba wa isti'imalin larabawa za a ce mishi shas ne asali iyaka ne ake amfani da shi amma ka hana kanka ba wani ba ka yi tahazirin kanka ka ce iyaya wa sharra misali ko iyaya sharra ya ce wannan shas ne iyahu kuma wanda da damirul ghaibi wani baya nan kake magana ka ce iyahu sharra ko iyahu wa sharra wannan kuma a shazzu ya fi wancan iyaya ɗin shuzuzi ma'ana dukansu shaz ne amma iyahu ɗin ya fi iyaya shuzuzi wa an sabilil qasdi man kasanta bas ya ce wanda ya kiyasta wannan ya ce kiyasi ne wato ya biye da shi hanyar nufi ne hanyar nufi ne wasu na cewa in tabaza ɗin nan da shi ibn mali yana ishara cewa wato ba a kiyasta wa ɗin mana inda ta haziri da iya iyaya ne ko iyahu to ba kiyasi ba ne sai dai kawai in ka laraba sun yi amfani da shi kai amfani da shi ba za ka kiyasta shi ba saboda akwai damiran da yawa yi misali bayan iyaya ba akwai iyana ba e bayan iyahu kuma ai akwai iyahu ma akwai iyahunna akwai iyahu ai to saboda haka ba za ka kiyasta su da sauran ba kawai iyayen da aka ji sama'i za ka yi amfani da shi ko iyahu shi ne abin da yake nufi wa ka muhazzirin bila iya ala muguran bihi fi kulli ma kad fussila yace kamar muhazzir ne amma ba tare da iya ba iji al-mughran bihi kamar yadda abinda ake igra'in ake lallashin ake lallashin mutum yazo yayi abu to ka biye da shi irin yadda ka biye i'rabin tahziri wanda ba ba da iya akai ba fi kulli ma kad fussila a cikin duk abin da aka fassara abin da yake nufi in za ka yi igra'i ba a yin sa da iya iyaka sharra iyaka wa sharra kawai tahziri ake amfani da shi to da ke tahzirin layi biyu ne akwai tahziri da iya akwai tahziri ba tare da iya ba to saboda haka igra'i kai amfani da layin tahziri wanda ake ba tare da iya ba duk a cikin duk bayanin da yayi misali zaka ce as-salata ya ibadallah kana khutuba misali as-salata ya ibadallah wannan ikra'i ne amma fi'ilin shi ba dole bane ka ka ka boye shi saboda menene baka maimaice shi ba saboda menene baka ya tafi ba kamar yadda zaka ce asaifa ya zaidu asaifa ya zaidu misali taziri kan kafa kan kafa zaidu kaga asaifa mansub ne filinsa ba zai zamo ka boye shi wajibi zaka asali zaka iya cewa ihzari saifa ya zaidu haka nan zaka ce as-salata ya ibadallah in kaga dama zaka ce hafizu salata ya ibadallah ka kawo maf'ulun ka kawo amilin amma lokacin da kace misali as-salata was-salata ya ibadallah ka mai mai kasa atafi as-salata was-salata ya ibadallah to zole kai boye wannan filin ba zai yi kace hafizu salata was-salata ya ibadallah ba ko ka ce as-salata wa hafizu salata ya ibadallah ka kawo amilin ba zai yi ba haka na idan ka maimaita ka ce as-salata as-salata ya ibadallah to shi ma ba za ka kawo amilin ba saboda haka tahziri da igra'i kowannen su hukuncin sa mansubi tahziri da iya wurare biyun da ya fada dole ka cire amili in ba da iya ba nan ma wurare guda biyu da ya fada ko da atsafi ko da maimaitawa dole ka ɓoye amilin wuraren da ba wa'annan ba ne a ko'ina to za ka iya ɓoye fi amilin za ka iya ambatansa gaba ɗaya saboda haka igra'i da taziri duka abu a hukuncinsu ɗaya ne na nasaba yadda ake yi bin wannan hanya ya fi jan hankalin mutum misali as-salata was-salata ya ibadallah ya fi ka ce hafizu sala hafizu salawati ko hafizu salata ya ibadallah haka wajen tahziri misali ka ce alhamra walhamra ya ibadallah mana a daina shan giya alhamra walhamra ya ibadallah ko ka ce alhamra alhamra ya ibadallah ta inda za ka bambance su kawai shine ta bangaren ma'ana idan abin da aka ambata abu ne mara kyau to tahziri ake nufi kuma abu mai kyau ne igrai ake nufi tahziri a tsorata ka kabar abin igrai a lallashe ka abi ka a hankali kabar abin shine ake cewa igrai za mu tsaya ko mu ci gaba ne asma'ul af'ali wal aswat wannan sunaye ne aka ce ismul fi'il shine kaman kowanne daga cikin fi'il madi fi'il mudari fi'il amri kowannen su yana da ismi kamar yadda muka karanta a farkon alfiya cewa wal amru illam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwu hayya hayya hal hayya nanu hayya wa hayya hal misali duk lokacin da kaga filul amri ba ta karban alamar filul amri filul madi ba ta karban alamar filul madi filul mudari'i ba ta karban alamar filul mudari'i to ism ne kowannen su illa iyaka suna yin aiki irin aikin da fi'ilin su yake yi shi yasa yace mama na ba an fi'ilin ka shattana da abin da ya wakilci fi'ili kamar ka ce shattana shatana ma'anansa ba'uda wa sa ko kamar sa sa ma'anansa uskut kai shiru to huwa su mufilin wannan shi ake cewa isu mufilin wa kaza awwa wa ma hakanan ka ce awwa da kuma ma amma na awwa din shine jin ciwo ina jin ciwo sannan kuma ma'anan ma kuma kabar abu kamar uku fuf kenan kabar abin to saboda haka ko ina barin abin to wannan shine ake cewa filul amri akwai ismu filul madi kamar shattana akwai ismu filul amri kamar sa akwai ismu filul mudari kamar awwa da ya fada ko ma kowannen su yana aiki irin na filinsa wa ma bi ma'a naf'al ka amina kafur yace ismu fil wanda yake zuwa da ma'anan if'al yana nufin ma'anan filul mari kaman amina to kasur wannan da yawa ne ya fi yawa galibin ismul fil yana zuwa da ma'anan amru ne shine ma'anan if'al din kenan bi ma'ana fa'al ma'anan filul amri if'al kenan to wannan ya fi yawa kamar amin in ka ce amin ma'anarsa shine istajib ka ansa ya Allah ka ansa amma ba fili bane ba ismi ne na fili mai iziya da yake cewa sunan Allah ne wannan ba daidai bane su malaman doga malaman hau sun ce amin din ismu filul amri ne ma'anarsa istajib shi kuma ya ce sunan Allah ne in ka ce amin kaman ka ce ya aminu ne ka kira Allah ne ba sunan Allah ba ne wa ghairuhu kawai wa haihata nazar ya ce wani filul amri a ismul fil kamar wai shi ne ma'anansa a ta'ajjab shi ne wai ka annahu la yuhul kafir wai ka annallaha ai a ta'ajjabu ata'ajjabu ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha shi yasa malaman qira'a qira'a suka yi sabani in zaka yi waqafi a wai din zaka tsaya kasancewa kalima ce ismu fil mudari'i ne ata'ajjabu ko kuma zaka iya cewa wai ka tsaya akan kaf din suka yi sabani wasu suka ce zaka tsaya a wai din wasu suka ce tunda a haɗe aka rubuta sai dai ka ce wai a rasmu sun hada sahabbai kamar yadda suka rabe mali hazar kitab lamun din na harfin jarri ne lihaza lihaza a shi suka raba lamdin kamar ba harfin jarri ba suka raba su kamar wannan to shi yasa irin wayannan wuraren suke sabani in ka ce wai a ta'ajjabu ina mamaki wai wai kana mamakin abu kenan haihata kuma ba'uda ya zo da ma'anan mafi ana cewa haihata ana cewa haihati duka lugogi ne guda biyu ko kai fatan haihata ta ko haihati kai kasar haihati din ɗaya daga cikin alkurra'u salasa ko yaqub ne ko abu ja'far cikin su biyun nan ɗaya ya karanta ta ta ne haihati haihati limatu aduna saboda lahaja ce ta haihata yana nufin nazar fi'ilul ismul fi'il da ma'anan mudari ko ismul fi'il da ma'anan madi kaɗan ne yawancin ismul fi'il ya zo da ma'ana na if'al yana nufin ma'ana na fi'ilul amri kenan wal fi'ilu min asma'ihi alaika daga cikin asma'ul fi'il shi fi'ili daga cikin sunayensa yace akwai alaika shine ana daukan jarun wa majrurun ko zuruf a mayar da su ismul fil amri misali kitaballahi alaikum ko alaikum anfusakum kitaballahi anan da nasaba kitaballahi alaikum anan ka san su malaman nawa suka ce in ismul fil amri zai aiki irin na fi'ilinsa amma ba zai yiwu zai zo ya muku bayani ba zai yiwu ka kaddamar da ma ma'amulinsa ba shi yasa wasu suka ce kitaban layi alaikum din kitaba din anan ba maf'ulun bihi na alaikum bane amma kace yayi wallazina amanu alaikum anfusakum anfusa din maf'ulun bihi ne nasa saboda ba a gabatar ba gabatar da shi ba to kamar wannan ne in kace alaika alaika sala ana ce mana ilzami sala ka fa kula da sallah in alaika sala wa hakaza dunaka ma ilaika haka nan dunaka ya ce dunaka dirhaman ma'ana khus dirhaman karbi dirhami ya zo da ma'ana na filin amri ilaika kuma ilaika sharra misali nisanci sharri a nan ilaika ɗin ba ya zo ma jaru majururin ba ne haka na alaika ba ya zo ma jaru majururin ba ne ya zo maka da ma'anan filin amri ne ka za ruwaida haka nan ka ce ruwaida ka ce famahilil kafiri na amhilhum ruwaida duk ma'anansu da ne mahil ka bi a hankali amhil ka bi a hankali ruwaidan yi a hankali fasahan ƙur'ani sai ya kawo su da lafussuka daban-daban duk gaba ɗaya mahil ya kawo alawazini fa'ala amhil alawazini af'ala ruwaida kuma ismul fi'il ne irin wannan yana da daidai ne wannan inda za a kawo da lafuzzuka daya a ce fa mahil wa mahil ko fa amhil wa amhil ruwaidan zai dauke fasahan gaba daya da shi yasa qur'ani irin wannan gaba daya kamar yadda mun sha bayani a tafsiri yana canja lafazin saboda ma'anan ya karkar lafazi ya so daya a su larabawa ba sa so ka kawo lafazi iri daya a waje daya ko da ma'anan daban-daban ne shi yasa dayyikan harijan duk ma'anan su ne ko nisiyan mansiyan nisiyan din yi ne mansiyan mansiyan da nisiyan ne saboda idan masdar ya zo ala wazni fi'il yana zuwa da ma'ana ismul maf'ul ne haka hijiran mahajura amma aka canja lafazin ɗayan aka ce hijir ɗayan aka ce mahajur ɗayan aka ce nisyun ɗaya aka ce mansi kamar wannan ne irin su laha ma kasabat wa alaiha maktasabat a ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ba wa alaiha maktasabat ko ka canja wazanin ko ka canja lafazin fasaha ne irin na Qur'ani kaza ruwai da balha balha nasibai ne hakanan kace ruwaida yi a hankali balha kuma kabari kabari nasibai ne kowannen su suna yin nasaba zaka ce ruwai zaka ce ruwaida zaidin zaka ce balha zaidin ruwaida ma'ana bishi a hankali balha kuma kabashi wa ya'malani al-khafda masdaraini hakanan kowannen su kuma yakan iya yin khafdu ya zamanto a matsayin masdari kenan ya yi hafif sunansa ya zama mudafin sunan da ya zo bayansa ya zo ya kasance mudafin ilai shi ne hafifin waya malamin hafifta ka ce balha zaidin ruwaida zaidin wa malima ta nubu anhu min amal wa malima ta nubu anhu min amal laha wa akir ma li zifihi al'amal shine magana da dazo muke yi yace tana yin aikin abinda asma'ul fi'il din suna yin aikin abinda suka wakilta shine ma'ana ma'ana suna da irin aikin fi'ilin da suke wakilta haihata ma'anansa ba'uda ismu fi'il madi yana aiki na ba'uda in ka ce haihata zaidun zaidun fa'ili ne to ya wakilci ba'uda zaidun ne misali idan ka ce alaika ma'anansa ilzam ya wakilci ilzam ne yadda ilzam yana bukatan maf'ulun bihi wannan ma alaika salata zaka ci kamar yadda zaka ci ilzami salata haka idan ka kawo misali idan fi'ilin ya kasance lazimi ne lazimi ne fi'ilin da yake wakilta shi ya zamo lazimi in fi'ilin da yake wakilta muta'addi ne shi zai zamanto muta'addi ma'ana yana yana da aiki irin na fi'ilin da yake wakilta ne ko lazimi ko muta'addi ko maf'uli yake bukata maf'uli ɗaya yake bukata biyu yake bukata duk dai gaba ɗaya amma galibi zai wahala ka samu wakilcin fi'ili daga cikin fi'ilan da suke suke da mafulai guda biyu a babin asma'ul fi'il wasu na cewa hakan saboda raunin su ne amma yace wa akhir ma wa akhir ma li zifi'il amal amma ka jirkin ka ka ka ka, ka jirkinta wannan abin da yake aiki a cikin sa ma'amulin sa shi dole ka kawo karshe misali in ka ce in ka ce ba'uda zaidun ba'uda zaidun ko ka ce ba'uda rajulun ka ce ba'uda rajulun za ka iya cewa rajulun ba'uda rajulun ba'uda ya zamanto rajulun ɗin fa'il ne mukaddami da ke baya zuwa mubtada na kira ne to amma ba zai yi ka ce misali haihata rajulun ka zo ka ce rajulun haihata ba kamar da muka bayyana da su cewa kitaballahi alaikum alaikum da ke na wakiltan ilzamu ilzam din fili ne muta'addi yana bukatan mafuli to kitaballahi din nan a wannan abin da ibn mali yake magana akai ba zai yiwu ya zamanto mafulun bihi na alaikum ba zaka ce ilzamu kitaballahi ko ka ce kitaballahi ilzamu zaka fada a fili amma a ismul fil ba zai yiwu ka ce kitaban layi alaikum ba a gun malaman nahu sai dai ka ce alaikum kitaban layi yadda ya zo ya yi wallazi na aminu alaikum an fusakum wannan shi ne ta saboda haka ne a wannan aya kitaban layi alaikum ɗin suka ce kitaban layi ɗin maf'ulun bihi ne lifi'ilin mahazuf dalla alaihi ma ba da shi ne alaikum kenan asalinsa ilzamu kitaballahi alaikum alaikum abin da yasa duk ya dagula musu da lissafi duk qurra'u sun karanta shi da nasaba wani ya karanta kitabullahi to shikenan abin da ake nema mafita ya samu to saboda haka a wannan wajen kasancewa ismul fi'ili ismul fi'ili din yana da rauni ism ne shi amal ɗin daga cikin khasa'is ne na fi'ili to saboda haka ba za ka kaddamar da ma'amulinsa ba sai dai ka akhara in ka ga an akhara an kaddamar da maf'ulinsa to sai dai ka awwala ka yi tawili ka nemo wani amili mazufi shi yayi wannan nasaba ba wannan ismu fil amri da muke magana a kansa ba wa hakum bi tankiri allazi yunawwanu minha wa ta'arifu siwahu bayyinu yace kai wa duk ismul fil amri da ke shi ismi ne ana samun nakira a ciki ana samun ma'arifa yace ka hukunta tankirin duk wanda aka yi mishi tanwini daga ciki ismul fil amri kaga an mishi wasali biyu to nakira ne an mishi tanwini saboda wasali biyu yana shiga nakira ne za ka ce rajulun rajulan rajulin za ka ce an rajulu kuma ba za ka sa masa wasalibi ba saboda haka in ka ce sa manansa uskut yi shiru yi shiru an san da wa ake in ka ce sahin shi ma manansa yi shiru amma ba san da wa ake ba wa aka cewa ya yi shiru ba bambancinsu ɗaya marifa ɗaya makira kamar rajul ne wani mutum arrajulu wannan mutumin kaman wannan ne kawai in kaga ismul fil amri an mishi wasu tanwini to ba a san da wa ake umarnin ba in an san ba mishi tanwini ba aka bar shi da asalin yadda yake to an san da wa ake ake nufi kenan shi yasa ya ce wa tarifu siwahu bayyinu din duk wanda ba a mishi tanwini wasu libi ba ka dauke shi ma'arifa ne an san da wa ake shine abin da yake nufi وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل yace duk wani abin da kaga ana ana magana da ana magana da abin da ba shi da hankali abu ne ana a faɗa ana magana da raƙumi ko ana magana da saniya ko ana magana da tumaki ma'ana laraba suna da aswas wanda suna mu'amala da dabbobi da su sauti kaza na tsawatawa rakumi sauti kaza na tsawatawa akuya sauti kaza na tsawatawa sa suna da irin wannan to duk abin da kaga ana magana gayawa dabbobi marasa hankali min mushbihi ismul fi'l cikin abin da zahiri yayi kama da ismul fi'li sautan yuj'alu yace to ana mayar da shi sautu ne ana cewa asmaul aswat ne sunaye ne na aswatu ba asmaul af'al bane kazallazi ajida hikayatan ka kaf kaman hakanan abinda yake bada fa'ida ma'anar hikaya ana cewa lam yujidi naf'an abu kaza bai amfanin komai ba ajida yujidi mana fito samar da amfani yace duk wani abin da kaga yana baka fa'ida da ma'anar hikaya na wani abu ka kaf hakan shi ma za a ce masa ismu sauti ne aka ce kaf misali sautin faduwan takobi ko faduwan abu kasa kaf to wannan shi ma ismu sauti ne wani abu kasa ko shi in ya fadi zai ce kaf to ya zama sauti ismu sauti ne shi ma yana hikayen wani abu ne wal zambinan nau'aini nau'o'in nan guda biyu ismul fil da ismu sauti ko asmaul af'al ko asmaul aswat kowannensu ka lazamta musu binayi kowannensu mabini ne kowanne daga cikinsu mabini ne faha wa kad wajab wannan bina'in ya ce wajibi ne ma'ana yana daga cikin abubuwa duk inda ka gansu mabini ne asma'ul aswat mabni ne asma'ul af'al mabni ne asma'ul ishara mabni ne zama'ir mabni ne ire-iren su ko asma'ul mausul mabni ne huruf gaba ɗayansu na duniya huruf dukkan su mabni ne to yana da shi ma ismul fil ismul saut suna daga ciki eh za mu tsaya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala